أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa yana mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna goma sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara wadda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da bakwai inda allah maɗaukakin sarki yake mana bayani dangane da wato siffofin bayinsa masu haƙuri masu juriya akan abin da allah maɗaukakin sarki ya jarabe su da shi kuma allah ya yi alkawari cewa zai jarabi bayansa amma dai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai bishara ma wato masu haƙuri su ne wadda in musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce waɗannan a gare su akwai gafara da rahama daga wajen ubangijinsu kuma su ne shiryayyu Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi a kan aya ta 158 insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما- ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah Allah ta'ala ya ce lallai dutsen safa da marwa suna cikin alamomin bautan ubangiji faman hajjal baita don haka duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah mai alfarma ya tafi aikin hajji a tabara ko kuma ya je umara fala junaha alaihi an ya bihima to babu laifi a kan shi idan ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa wa man taɓawa a khairan duk wanda ya taɗawu'i na alkhairi fa inna allaha shakirun alim to ya sani allah mai godiya ne allah maɗaukakin sarki masani ne wannan aya tana bayani akan wani ɓangare daga cikin ɓangarori na aikin hajji Allah yana mana bayani dangane da cewa dutsen safa da marwa sha'ira ce daga cin sha'airullah na daga cin alamomi na bautan ubangiji shine s- wato sa'ayi da kai komo tsakanin dutsen safa da marwa Allah kuma ya ce duk wanda ya je aikin hajji ko ya je umra to babu laifi akan shi ya yi s- wato sa'ayi tsakanin safa da marwa a malamai sun tattauna akan lafuzan da suka zo a cikin wannan aya kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Asim ibn Sulaiman yace na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda dangane da dutsen Safa da Marwa sai yace kunna nara annahuma min amril jahiliya sai yace ada mun kasance muna gani fahimtar mu ita ce sa'ayi tsakanin safa da marwa na daga cikin al'amuran jahiliya muna ma wannan kallo akan cewa mutanen jahiliya suke aikata shi falamma kana islamu amsakna anhuma lokacin da musulunci ya zo sai muka kame sai da mana idan za mu yi aikin hajji ko umara ba ma yin sa'ayi tsakanin safa da marwa فأنزل الله عز وجل sai Allah ya saukar da faɗinsa da ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah Allah ta'ala ya ce lallai dutsen safa da marwa suna daga cikin alamomin bautar ubangiji faman hajjal baita aw i'tamara duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah ko yayi umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima to babu laifi a kansa ya yi dawafi tsakanin safa da marwa sai nuna ashe dawafi tsakanin dutsen safa da marwa ba al'amari ne na jahiliya ba addinin musulunci ma ya goyi bayan haka al'imamu turmuzi allah subhanahu wa ta'ala ya mishi rahama ya rawaito hadithi daga urwa ibn zubair urwa ibn zubair yake cewa ƙultuli aisha ya ce na ce magoggona aisha ma ara ala ahadin lam ya tuf bainar safa wal marwati shai'a ya ce ni a ganina duk wanda ma ya je aikin hajji ko umara bai yi lawafi tsakanin safa da marwa ba ni ba na ganin komai a kansa ba na ganin ya yi wani laifi a ganina ba wani abu ba ne wa ma ubali Allah a tsufa bainahuma kuma ni ba in damuwa wajen naji aikin hajji ko umara kuma ban yi dawafi tsakanin safa da marwa ba faƙalar sai ta ce da ni biksa maƙulta yabna ukti ya kai ɗan ɗan ‘yar uwata til da abin da ka faɗi ɓafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ɓafal musulmuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa hakanan musulmai cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma sun yi ɗawafi tsakanin safa da marwa wa inna ma kana man ahalla limanata taghiya allati bil mushallal la yaqufuna baina safa wal marwa yace illa iyaka abin da ya faru shine waɗanda suka fito domin da niyyar zuwa su bauta ma manata wannan gunki da Allah ya ambata a cikin Qur'ani afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatan ukhra masu bauta mata su ba sa dawafi tsakanin safa da marwa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya yace faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima duk wanda ya aikin hajji ko yayi umra to babu laifi a kansa don ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ta ce walau kanat kamata ƙulu inda ayan tana nufin abin da ka faɗi ne shi allah cewa ya yi wanda ya yi aikin hajji ko umara to babu laifi a kansa ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa kai kuma sai ka fahimci cewa to o ashe tun da an ce babu laifi a kansa ya yi kenan ko bai yi ma babu laifi kai sai ta nuna maka fahimtar cewa tunda yin halacci ne to barin ma yana da hukuncinsa na halacci kenan domin inda cewa aka yi dolen dole ne dole sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to kaga nan in ya bari ya yi laifi amma tunda aka ce babu laifi in ya yi kamar ana kwadaitar da shi ne ya yi tare da cewa in bai yi ba babu laifi to sai ta ce to inda haka ayan take da yadda Allah zai ce shine fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihi ba da Allah cewa zai yi babu laifi a kansa in bai yi ba sai aka ce babu laifi a kansa in yayi kun ga abubuwa ne guda biyu da suke da bambanci wannan in kayi ba laifi wannan kuma in baka yi ba ba laifi saboda haka sai ta ce to abinda ayan take nufi ba wai tana nufin cewa duk wanda ya aikin hajji bai yi wato ainihin a sa'ayi tsakanin safa da marwa ba aikin hajjinsa ya yi ko kuma bayi da bayi da wani wani laifi kamar yadda nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tawafa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin dawafi tsakanin safa da marwa falaisa li ahadin an yada a tawafa baina bihima bai kamata a ce wani mutum ya je aikin hajji ko umara kuma bai yi dawafi ko sa a yi tsakanin safa da marwa ba mai dalili shine annabi ya sunanta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi tsakanin safa da marwa to ko bai kamata a sama musulmi da zai je aikin hajji ko umara amma bai yi dawafi tsakanin safa da marwa ba saboda ka wannan a hadisin wannan bayani da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi da kuma bayanin da muka ji na Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya nuna mana cewa ana so idan mutum yayi aikin hajji ko umra to zai yi dawafi tsakanin Safa da Marwa a al-Imam al-Qurtubi Allah ya mishi rahama a cikin tafsirinsa ya rubuto daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yake cewa shaidanu sun kasance suna rarrabe tsakanin safa da marwa a cikin dare tsakanin dutsen safa da marwa kuma an sanya wasu gumaka a lokacin da musulunci ya zo sai musulunci ya yi bayani akan cewa yana addinin musulunci ya shar'anta a yi dawafi tsakanin safa da marwa daga wanda ya zo aikin hajji to allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya inna safa wal marwata min sha'irillah to wannan duwatsu guda biyu kamar yadda ruwaya ta zo cewa lokacin da abdul muttalib kakan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya sake tona rijiyar zamzam bayan ta kafe a baya da ya sake gina ya sake tona wannan rijiyar to sai dauki wa'annan gumaka guda biyu gunkin isaf da kuma na'ila sai ya ɗaura isaf akan dutsen safa sai ya ɗaura na'ila akan dutsen marwa to sai ya zamana cewa kaga ana dawafi tsakanin safa da marwa kenan ana bautan ana dawafi tsakanin safa da marwa akan dutsen safa akwai gunkin isaf akan dutsen marwa akwai gunki na na'ila to sai ya zamana lokacin da musulunci ya zo sai sabbai suka shiga damuwa cewa ai yanzu musulunci ya rusa bautan gumaka to kenan kaga bai kamata a ce kuma za a ci gaba da dawafi tsakanin safa da marwa ba to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da yace inna safa wal marwata min sha'airillah ai dutsen safa da marwa ma alamomi ne daga cikin alamomin bautar ubangiji da haka duk wanda ya aikin hajji ko yayi umra to babu laifi a kan shi din ya yi ɗawafi tsakanin dutsen safa da marwa kaga kenan ba wai cewa ake yi in ma baka yi ba babu laifi ba a abin da ake nufi shine kar ku ji wani abu don da akwai gumaka a kai yanzu ai an cire su saboda haka duk wanda ya je aikin hajji ko umra to ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa idan ka ɗauki hadisin jabir ibnu abdullah hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim a sheik muhammad nasiruddin albani allah mishi rahama ya rubuta littafin sukutum da guda akan wannan hadisin shi kadai da ya ce hajjatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kama rawa ha jabir ibn abdullah hajjin manzan allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda jabir dan abdullahi ya rawaito ta jabir dan abdullah a hadisinsa mai tsawo ya rawaito hajjin manzan allah sallallahu alaihi sallama tun daga fitowansa daga gida har wa'inda aka gamu da su a hanya da yadda mutane suka tattaro da tururuwan mutane da wajen aikin hajji da komai har zuwa komawa gida wannan ya sa sheik muhammad nasiruddin albani ya yi littafi su kutum da guda akan wannan hadisin shi kadai jabi dan abdullahi yake cewa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama dawafi na ɗakin ka'aba ya gama zagaye ɗakin ka'aba ya dawo zuwa rukunul yamani da ya dawo zuwa rukunul yamani sai ya fita ta kofan safa yana karanta ayan inna safa wal marwata min sha'airillah sai yake cewa abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi ai duwatsu guda biyu ne abin da Allah ya fara ambata kuma shine safa yace to zan fara da safa kafin in je kan marwa saboda haka zan fara da inna safa wal marwata min sha'airillah wannan shine abinda malamai suka tattauna akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya karantar da yadda ake sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa saboda haka abinda ake so shine idan mutum ya je aikin hajji to ko umara zai fara daga kan safa sai ya daunan ne miƙatinsa kenan sai ya tafi ana so ya yi wato da sassarfa lokacin da zai da sassarfa idan ya je ya je ɗaya kenan idan ya dawo ya zama biyu kenan hakanan zai yi har sai ya yi sau bakwai wannan shi ne sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda haka to shi yasa Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima sai ya ce wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim duk wanda ya tadawwi na alkhairi ma'ana akan sa'ayi guda bakwai din da aka shar'anta sai ya ƙara na takwas ko na tara shine tatawwa khairan kenan to wannan Allah ya ce to Allah ya gode to bisa ga wannan gaban ne ma wasu malamai suka ce ai wannan gabar ta nuna maka ashe sa'ayi tsakanin safa da marwa ma wajibi ne tun da gashi Allah ya ce in kai ta ɗau'i ka ƙara kenan akan wanda aka wajabta to Allah ya gode kenan wancan ɗin guda bakwai ɗin shi ya hukuncinsa wajibi ne shi wanda za ka ƙara a kai kuma ya zama ta ɗau'i don saboda inda a ce shi ɗin ba wajibi ba ne shi ba ta ɗau'i ne to ba za a ce kuma bayan kai ta ɗau'i kuma a ce ka ƙara da ta ɗau'i ba Allah ya sa muna fahimta saboda haka Allah ta'ala ya ce wa man a khairan duk wanda ya kari na alkhairi ya taɗawuyi na alkhairi fa inna Allah shakirun alim lallai Allah maɗaukakin sarki mai godiya ne kuma Allah maɗaukakin sarki masani ne yana sane da dukkanin abin da kowa yake aikatawa kuma ba zai zalunci kowa ba Allah ta'ala ya samu dace a bayani akan abin da ya shafi sa'ayi da kuma safa da marwa da sauransu insha Allah ta'ala za mu riske shi a gaba akan bayani akan aikin hajji a ayoyin da za su zo don su yi bayani cikakku akan aikin hajji nan kaga aya ce guda ɗaya Allah ya jefo ta anan don ta yi bayani akan safa da marwa za mu riske ayoyin aikin hajji a gaba insha Allah ta'ala musamman faɗin Allah alhajju ashurun ma'lumat zuwa a ƙarshen bayani akan aikin hajji Allah sai ci gaba da cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Allah ta'ala ya ce lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujjoji bayyanannu da kuma shirya min ba'di ma bayyana hulun nasi fil kitab bayan mun yi bayanin shi ma mutane a cikin littafi ula'ika yal'anhumullah to waɗannan su ne Allah ta'ala yake la'antar su wa yal'anhumul la'inun sannan masu la'anta a cikin bayin Allah suke la'antar su Allah ta'ala ya ce illallazi na tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara wa aslahu suka gyara wa bayyanu suka bayyana abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma mutane fa'ula'ika a tubu alaihim waɗannan su ne zan karɓa tubansu wa ana tawwabur rahim Allah ta'ala ya ce kuma ni ne mai karɓan tuba ni ne mai jin kai waɗannan ayoyi guda biyu aya ta 159 zuwa aya ta 160 suna mana bayani akan wato ukuba da mai karantarwa zai shiga ciki idan ya ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar yaƙi ya bayyana ma jama'a ga asalin abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo zuwa gare su ko don saboda neman yaban mutane ko don saboda neman wani abin duniya da zai samu a hannun mutane ko don saboda tsoron kar mutane su kwaye masa baya ko don saboda tsoron kar ya shiga cikin wata masifa ko wani abu saboda ya bayyana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to shine Allah yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayyanannun hujjoji da kuma shiriya bayan mun yi bayanin shi ga mutane a cikin littafi su kuma suka ɓoye bayanin Allah ya ce to Allah ya tsine musu albarka masu tsinuwa da la'anta kuma sun tsine musu albarka la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya kiyaye a duk mutumin da ya dauki ragama ta karantarwa to ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa nauyi mai girma kwarai da gaske domin galibin mutane suna kasa fahimtar irin wato sarƙaƙiya da kake cikin hanya ta karantaswa duk wanda zai karantar to Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa yayi alkawari da shi cewa zai bayyana mu mutane abinda Allah ya saukar ba zai boyi ba Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul وإذ kitaba أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ف- فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab Allah ya ce tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alkawari ga waɗanda ya ba su ilimin littafinsa Allah ya ce na yi alkawari da duk wanda na ba shi ilimi duk wanda na ba shi daman karantarsuwa Allah madaukakin sarki ya ce na yi alkawari da shi cewa latubayyinun na hulin nasi cewa abinda na saukar muku da shi din nan za ku yi bayaninsa ga mutane filla-filla ba za ku ɓoye komai ba latubayyinun na hulin nasi za ku yi bayaninsa ga mutane wala taktumunahu babu abin da za ku ɓoye a ciki Allah ya ce amma kuma sai aka wayi gari fa na bazuhu wara a zuhurihim sai aka wayi gari mafiya yawa sun yi watsi da wannan alkawarin da Allah ya yi sun yi wance kali da wannan alkawarin da Allah ya yi sun yadda shi a bayan bayansu washtaro bihi thamanan kalila sannan suka dinga sai da ayoyin Allah ana ba su dan wani abun duniya wanda ya wuce bai taka kara ya karya ba Allah madaukakin sarki ya ce fa bi isa ma yashtaru tir da abin da suka musanya ayoyin Allah da su aka ba su wani abun duniya saboda haka Allah madaukakin sarki yana mana bayani anan a wannan ayan cewa duk waɗanda suke boye innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda duk waɗanda suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da kuma shiriya mun saukar mu mutane da hujjoji bayyanannu mun saukar mu mutane da shiriya mun saukar da ayoyi domin a shiryar da mutane a nusar da su wane ne ubangijinsu amma suka ɓoye min ba'adi ma bayyanahu linnasi fil kitab bayan mun yi bayanin shi ga mutane filla filla a cikin littafi mun yi bayaninsa ai ƙur'ani ya sauka bayanin komai a fili yake yanzu abin da ya rage shine wadda Allah ya ɗaura musu ragamar karantar da ƙur'ani su fito ma mutane da bayanin abin da Allah ya saukar a cikin ƙur'ani amma Allah kan ya gama bayanin komai ma farratna fil kitabi min shay Allah ya ce babu wani abin da muka bari a cikin littafin Allah a cikin alƙur'ani wanda ba mu yi bayaninsa ba Allah madaukakin sarki ya ce babu komai mun yi bayaninsa saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce to bayan mun yi bayaninsa a cikin littafi kuma suka ɓoye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar to Allah madaukakin sarki ya ce irin wannan ula'ika yal'anuhumullah irin waɗannan Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su wa yal'anuhumul la'inun sannan masu tsinuwa masu la'anta sun la'ance su masu la'anta sun la'ance su Allah ya tsine musu albarka masu la'anta cikin bayin Allah sun la'ance su to a lafazin al'anatu tsinuwa kenan kamar yadda muke kiran shi da Hausa abinda ake nufi da al'ana shine al-ittiradu min rahmatillah idan aka ce Allah ya tsine ma abu albarka to ana nufin Allah ya kore shi daga rahamarsa Allah ya kore shi daga rahamarsa shi yasa kalman tsinuwa ba kalma ce da ake wasa da ita ba kaga mutum akan abin da bai taka kada ya karya ba ya ce in karya ne Allah ya tsine mishi albarka akan wani abin da ba abin da zai tsine na masa laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah akan abin da bashi da amfani a duniya bashi da amfani a lahira eh wani akan kawai ana musun kwallo a ce in karya ne Allah ya tsine mishi albarka wani ce in karya ne Allah ya kona shi in karya ne Allah ya babbaka shi maimakon ya ce in karya ne ba ya yi laifi batun da ya karya ya ce in karya ne Allah ya yafe mu ce to in karya ne ya yi laifi kenan to kuma Allah ya kona shi eh ya kara ma kansa kenan saboda haka duk abin da aka ce Allah ya tsine mishi albarka to ana nufin Allah ya kore shi daga ramarsa ba shi ba rahamar Allah Allah ka raba mu da tsinuwanka to Allah madaukakin sarki yace ulaika yal'anuhumullah Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna sannan kuma masu tsinuwa masu la'anta sun la'ance su sun tsine musu albarka to tambaya anan suwaye alla'inuna suwaye masu tsinuwa wasu malamai suka ce alla'inuna humul mala'ika su ne mala'iku ula'ika yal'anuhumullahu ai Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna sannan kuma mala'iku su ma sun tsine musu albarka wasu malamai suka ce wa yal'anuhumul la'inun su ne dawabbul ardi su ne dabbobi domin ɓoye abin da Allah ya saukar laifi ne ma Allah laifi ma Allah kuma yana jawo daga cikin ukubarsa shine yana jawo fari da rashin abinci to duk inda aka samu fari da rashin abinci to dabbobi su kuma suna tsine wa masu zaben Allah cikin bayi don su suka jawo Allah ya sa mun fahimta suna tsine ma usatu bani adam suna tsine ma masu sabon Allah cikin 'yan adam to saboda haka wasu malamai suka ce ai ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna alla'inun sune dawabbul ard tun daga kunamai macizai sauran dabbobi da suke cin abinci akuyoyi tumakai awaki da sauransu suna cewa muni'in alqatara bi khataya bani adam ai laifin yan adam ne ya jawo aka hana mu ruwan sama laifin yan adam ne ya jawo aka hana mu ruwan sama da haka suna tsine musu albarka Allah ka tsare mu wasu malamai suka ce ai ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna suka ce al mala'ikatu wal mu'minin sune mala'iku da kuma bayin Allah mu'minai bayin Allah mu'minai kamar yadda al-Imam Qatada ya ambata cewa duk inda bayin Allah mu'minai suke suna tsine albarka ga dukkanin waɗanda suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na hujjoji bayyananu ga mutane ga bayinsa wasu daga cikin malamai suka ce kullu ma adaba ni adama wal jin duk wani abin da ba dan adam ba ba aljani ba to su ne allahinu su ne masu tsinuwa eh domin ai boye masu boye hujjojin Allah bai nuna da cikin su ake samun su cikin yan adam da aljanu mm. to shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da masu tsinuwa su ne duk wata halittar Allah da ba dan adam ba ba kuma aljan ba ba dan adam ba kuma aljan ba ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum alla'inu yace to wannan shine abinda abinda ake nufi kamar yadda al-Imam ad ya ambata a cikin wato bayanin sa na tafsirin wannan aya ta innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum alla'inu a hadisi ya tabbata wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man su'ila an ilmin fakatamahu aljama uljima yawmal qiyamati bil jami minna a hadisi ne wanda wasu malamai sun ce isnadin sa da'ifi ne amma yana da shawahi cikin hadisai wanda za su ba da ma'anarsa ta zama ma'ana mai kyau manzo Allah yana cewa duk wanda aka tambaye shi wani ilimi bayan ya sani kuma ya boye to Allah zai masa linzami da wannan ilimin a wutan jahannama ga abin da Allah ya saukar nan ya sani amma ya ɓoye ya ƙiya bayyana ma mutane abin da Allah ya saukar to Allah maɗaukakin sarki zai masa linzami da wannan ilimin nashi a wuta a ran tashin kiyama Allah ka tsare to shine a suratu ali imran Allah yake bayani akan makamanciyar wannan aya innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله يتي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke sayar da ayoyin Allah a ba su wani farashi na duniya ɗan kaɗan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah Allah ya ce waɗannan ba su da rabo a lahira ka ɓoye ayoyin Allah iya abin da za a baka shine rabon duniya Allah ya ce to ka sani baka da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai yi magana ta rahama da su barin tashin kiyama wala yanzuru ilaihim wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala hum azabun alim Allah ba zai masa kallon rahama ba Allah ba zai tsarkake su daga zunuban su ba kuma suna da azaba mai radadi Allah ka tsare mu kai mana kariya saboda haka wannan bala'i ne masifa ce kwarai da gaske shi yasa jama'a wato ba waɗanda suke bukatan addu'o'inmu wallahi kalan malamanmu suna da bukatan addu'o'i masu tarin yawa a wajenmu kuma haƙƙinmu ne mu yi ma malamanmu addu'a haƙƙinsu ne a kanmu haƙƙinsu ne a kanmu haƙƙinmu ne a kansu su bayyana mana abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar zuwa gare mu a daidai wannan lokacin kuma mu ma haƙƙinsu ne a kanmu mu yi musu addu'a Allah ya datar da su zuwa ga daidai haƙƙinsu ne a kanmu mu sa su cikin addu'a domin shi mai sauraro ya samu zamiya abu ne mai sauƙi akan a ce malami ya samu zamiya domin shi malami in ya samu zamiya to tabbas zai zamar da mutane da yawa shi mai sauraro in ya zame ya zame da shi kaɗai shi ko wadda ake sauraro watakila lokacin da zai ce allahu allah ya ce wannan allah ya ce ɗin shi sama da mutum dubu za su ji kaga kenan fa idan ya zame akan wannan Allah ya ce mafi karanci a cikin wannan mutum dubun zai tafi da mutum ɗari sama da haka mafi karanci kenan ashe suna buƙatar addu'o'i a wajenmu da mu sanya su cikin addu'o'i Allah ya tabbatar da digadigan mu da nasu akan hanya madaidaiciya saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce to duk waɗanda suke boye abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani da hujjoji na bayanai da hujjoji bayyanannu bayan Allah ya yi bayanin shiga mutane Allah ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka kuma masu tsinuwa ma sun tsine musu albarka Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa bayyanu suka bayyana abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mu mutane fa'ula'ika a tubu alaihi Allah ta'ala ya ce ta wa'innan zan karɓi tubansu wa ana tawabin rahim kuma ni ne mai karɓan tuba ni ne mai jinka kaga kuma wata rahamar Allah duk inda Allah ya rufe ƙofa sai kuma ya buɗe windo yanzu kaga yayi bayanin duk waɗanda suka ɓoye ayoyin Allah Allah yayi bayanin cewa su tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka masu tsinuwa ma sun tsine musu albarka to amma Allah madaukakin sarki ya sani mai yiwuwa akwai wanda da ya shiga cikin wannan jarabawa amma yanzu yana so ya tuba to ya za a yi sai a rufe kofa a ce ba daman tuba Allah sai ya ce a'a wanda ya tuba ya gyara ya bayyana ma mutane ya nuna ma mutane cewa da abin da na nusar da ku kuskure ne ba daidai bane yanzu na tuba na gyara Allah ya ce to zan karɓa tubansu kaga wannan kuma yana nuna mana yadda ya kamata malami ya kasance shine yana karban gyara in yayi bayani daga baya ta bayyana masa cewa bayanin sannan fa kuskure ne sai karba gyara eh kuskure ne a ce malami shi wai bai canza fatawa wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne malami ya dinga bugun kirji da tutiyan cewa shi bai taba canza fatawa ba Allah ji kan Ibn Hajar Ibn Hajar yace duk sanda kaga kana karantaswa kuma baka taba gano cewa ga wani abin da ka karantar kuskure ne ba yace alama ne na cewa karatunka baya ci gaba domin in dai kana tafiya a karatu to sai ka gano ashe da akan matsala kaza ban fahimce ta daidai ba yanzu kuma ga yadda take to yanzu idan kai kuskure wajen fatawa sai kuma ka gano ga daidai komawa daki za ka yi ka ce ka tuba shikenan sai ka shiru Allah ya ce a'a illallazi na tabu wa aslahu wa bayyanu sai ka bayyana ma mutane cewa da abin da na daura ku akai kuskure ne ba daidai bane yanzu ga daidai nan ya bayyana saboda mutane su dauki daidai su bauta ma Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala yake so Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته